بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin hikimarsa ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana na yinin asabar ɗaya ga watan ɗaya 1446 wanda ya je da bakwai ga watan julai 2024 a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin littafin mukaddima ta malam mai risala mukaddima da malam ya keɓe ta domin ya bayanin aƙidan annabi da sahabbai da waɗanda suka bi su da kyautatawa idan ba a manta ba muna nan inda malam ya yi mana kunshi inda yake magana akan wato azaban kabari da kuma jarabawa da ubangiji ke yi mummunai da kuma kafirai da kuma munafukai a kabari ubangiji zai tambaye kowanne kowanne su wasu tambayoyi manya guda uku wanda ya amsa to ya shikenan ya tsira wanda bai amsa ba kuma to kuma wato zai gamu da abin da ya kasance yana gabatarwa a rayuwarsa ta duniya Allah ya tsare mu a malai yake cewa wa anna shuhada ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna wa arwaha ahli as-sa'adati baqiyatun na'imatun ila yawmi yub'athun wa arwaha ahli ash-shaqawati mu'adhabatun ila yawmi ad-din wa anna al-mu'minina yuftanuna fi quburihim wa yus'alun يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة mala yake cewa wannan shuhada daga cikin abin da muka yi imani da shi kuma ahli suna suka ijma'i a kansa shine wato shahidai wanda suka mutu a bagen daga aka kashe su ahya'un su da rayayyu ne inda rabbihim wajen ubangijin su yurzaquna ana azurta su wa arwaha ahli sa'adati rayuka wanda suke yan aljanna wanda Allah ta'ala ya rabauta su da rabo mai kyau baqiyatun wanzazzu ne na'imatun kuma wato suna cikin ni'ima ila yawmi yub'athun har zuwa ran da za a tashi su da kabarin su wa arwaha ahli ahli shaqawa su kuma rayuka na wanda suke da tsiyatsiya wato wanda suke zama a tsiyace mu'azzabatun abin yi azaba ne ila yawmi din har zuwa wato ranar sakamako wa annal mu'mina kuma daga cikin abin da muka imani da shi shine mu'minai yuftanuna ku za a fitine su za a jarabce su fi quburihim a kabarin su wa yus'aluna kuma za a tambaye su bi thabbita Allahu alladhina amanu anan ne ubangiji da tabbatar da daga daga wanda suka yi imani bil qawli thabit da magana matabbaci magana ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah fil hayatid dunya a rayuwar duniya wa fil akhirah kuma idan sun je lahira tun daga barzahu ubangiji zai tabbatar da wato abin da suka gabatar a rayuwarsu ya tabbatar musu da shi ya zama da abin da aka tambaye su za su yi amsa a wannan magana da malam yayi na cewa wato akwai ni'ima na kabari ko kuma azaba na kabari wannan manhaji na ahlus sunna wa jama'a wanda da ahlus sunna sun yi ijma'i akan wannan matsalar idan ba wasu daga ciki da aka samu yan bid'a sun saba a wannan babi ba amma duka malamai sun yi wato sun wato wanda suke bin sunna sun ijma'i akan cewa lalle akwai na'im na na kabari akwai kuma azab na kabari akwai ni'ima na kabari kuma akwai azabar sa daga cikin hujja da Allah ta'ala ake kafawa shine fadin Allah ta'ala wala rubiqannakum min al'azab al'adna dun al'azab al'akbar la'allahum yarji'un lalle za mu dandana musu daga cikin azaba na kusa karamar azaba wanda bata kai azabai babbar ba la'allahum yarji'una ko sa dawo dan aka ce azaba na kusa azaba na kusa tun daga duniya tun daga duniya za a fara dan ana ba wasu daga cikin kafirai azaba saboda a nuna musu cewa su basu kai kowa ba to daga nan kuma idan sun je kabari to kaga babu maganar tuba ba maganar tuba an an je kabari duk wanda ya mutu ya masta ta riga ta miki saboda haka tun daga wannan lokaci ubangiji zai dinga dan musu azaba al-allama as-sa'idi mun faɗa maganarsa a wancan sati yace wa hadhihi al-aya wannan aya min al-adilla daga ta daga cikin dalilai a Qur'ani ala isbati azab al-qabri wanda take tabbatar da azaban kabari wa dilalatuha zahiratun kuma wato a dalilin a bayyana yake fa innahu qala saboda Allah ta'ala cewa yi wala nuziqannahum min al'azabil adna lalle zamu danna musu azaba ta kusa ai ba'dun wa juz'un min wato wani bangare na azaba ba gabaki da azaban ba fadalla ala anna thamma azaban adna qabla al'azab al'akbar sai wannan yana cewa akwai azaba karamin azaba kafin babban azaba din to karamin azaba kuma shine da azaban kabari wanda za a riga wa huwa azabun nar shine azaba na wuta banda wannan akwai aya da Allah ta'ala yake ba mu kissan wato fir'auna mutanen annabi Musa Allah ta'ala yake cewa wahala bi ali fir'auna su'ul azab an-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab Allah yake cewa wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab shikenan sai wato mummunan azaba ya fada ma mutanen fir'auna da shi da mutanen sa baki daya saboda abin da suka gabatar na ta'addanci da zalunci wata irin azaba ce ita shine annar wuta yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya za a dinga bujirar da su ga wuta safe da maraice safe da maraice wannan na rayuwar barzakhu ba rayuwar duniya ba ba mu san ma yaya adadin awa awa 24 ne ko kuma ya ma geji yake ba tunda an aje can kaga ba magana da rana da wuta ake ba wannan an shiga wani wata rayuwa ce ta musamman kuma Allah ya tsare mu ta annar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu sa'a randa kuma wata kiyama ta miƙe adkhilu ala fir'auna ashad al'azab Allah tare zai bada umarni cewa ku je ku dauki fir'auna da mutanansa ku shiga da su wani tsanin azaba haka za a faɗa kaga to wannan malami suka ce Allah ta'ala yana bada labari cewa akwai azaba ta kusa azaba ta barzahu kafin babban azaban tunda a nan gashi an ce a cikin a kabarin nasu za a dinga musu azaba ne safiya da maraici shi ko dama abinda muka sani an je kiyama ba wani sassauci in aka ji ga wanda ya mutu kafiri ba sassauci in ka ga ka samu sauci to dama da imani ne kuma ubangiji ya sa da ceto ka fito amma duk wanda ya tabbata a cikin kiyama to ba maganar sassauci ba za a sassaka mushi azaba ba saboda haka kaga anan anan wato wato imamu sa'id yake cewa a gharqahum Allah fi sabihati fi sabihatin wahida an akhirihim Allah yana bada labarin cewa ya nutsar da fir'auna da mutanansa a safi a wata safiya da suka za su ta'addanci ga annabi Musa sai tun daga farkon sa karshen su ya kade su ya wato kashe su wa fil barzakh a kuma rayuwar su ta barzakhu Allah zai ce annar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wato wuta ce za a dinga bujirar da su zuwa gare ta wuta ce fa hadhihi al'uquba allati tahullu bil mukaththibina to wannan ita ce hukuban da take samun masu kaita wato mukaththibin rusulillahi masu kaita mazanin Allah duk wanda yake kaita mazanin Allah ta wannan shine irin azabin da Allah ta'ala zai masa yana zuwa wato kabari to tun daga nan azabarsa za ta fara guduwa ma'ashiya kamar da ake ma mutanen fir'auna al-mu'anid al-amri wanda suke wato kunnin kashi ga umarnin da ubangiji ya musu to wannan shine wato babban babban abin da za a masa wannan kaga kuma ba dole sai an masa mutum a kabari ba kaga zan wani na cewa ayatin da an ce wai sai an sa mutum a kabari za a dawo da shi rayukansa ransa da sauransu a wannan ba ana magana cewa sai an rufe mutum ba wanda shi dama za a rufe shi to wannan haka za ka iya faɗan wannan hadisin amma duk wanda ya riga ya rasu ko da ba a rufe shi ba to inda ya rasu wannan azaban ta ta kai masa shi su mutanen fir'auna waya wani binne su ba ruwa ne kawai ya tsinin ya nutse su ba ai ba wani da ya binne su amma kai ya ce annari yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya aka ce ana musu wannan azaba din saboda haka an binne ka ko ba a binne ka ba ka shiga lahadi ko shakku ko baka shiga ba wannan ba zai sanya a ce ba azaban kabari baya kai maka ba ubangiji ya san ta yadda azaban kabari zai kai maka ko da kuwa wanda kura ya cinye shi kura da zaboka da kyarkece suka yi wato ayaga da namansa wacce ta ci wancan wacce ta ci wancan wane ya ci wannan wane ya ci wannan daga cin wato namun daji to ubangiji dai ya san yadda zai yi ya har hada maka azaban nan sai ya kai maka shi wannan rayuwa ta barzahu ba rayuwa ce ta duniya ba balle ka ce wai rayuwa ta irin wannan jika-jika da muke da kake gani bayar shi bane ba saboda haka wato wannan azaba azaba ne wanda ke ba wanda zai iya kinta shi sai Allah ta'ala ba kuma wani wanda zai iya wato jure ma wannan azaba da azaba na kabari za a fara ko ko azaban kabari aka bar mu da shi to ba za mu iya jurewa ba balle kuma azaban dindindin rayuwar can kiyama ita kuma wannan azaba za ta sauka ne ga duk wani wani kafiri wani wanda yake hattari hattari shine wanda yake shi ba ruwansa yana ta Allah yana manzon shi duk abin da aka faɗa kawai zai ce shi ba zai yi ba kuma da gangan kawai za a ga yana wato sa'a ma Allah ta'ala yana kaita manzanin Allah ko kuma wani wanda ke isgilanci da abubuwan da manzanni suka kawo Allah ta'ala ya zo ya faɗi wani abu shi ke zaka ta izgilanci da shi kana cewa kai me kai kaza kai kaza kai kaza to duk wannan ya daga cikin abin da abin da ke gadan mutum azaban kabari tun a kabari a barzan kafin aje kiyama baki daya sannan kuma duk wani azzalimi duk wani kuma jahud kullu zalumin jahud duk wani azzalimi da kuma wato wani wanda yake mai bauta da gangan ibin shirya ta annabawa to su ma wannan suna daga cikin waɗanda za su samu kansu a rayuwa ta ta barzahu za su samu kansu cikin wato azaba mai daɗi kwarai da gaske in aka jira tashin kiyama kuma wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab a saboda haka wato abin tabbatar da azaban kabari wannan wani abu ne kamar yadda mun ce ahlus sunna duka suka ijma'i akan sa ba wani wanda ya saba a wannan babi sai wani wanda yake shi da ba ba sunna yake yi ba amma duk wanda aka san cewa dama shi sunna yake yi zaka gani yana ya yarda da azaban kabari hatta mutakallimuna wanda suke wato ba su ba su akira irin su kawaidi su ma suna tabbatarwa sai dai tabbatarwa mu da nasu ba iri ne ba amma dai suna tabbatarwa da cewa lalle akwai azaban kabari kuma akwai azaba da ubangiji zai mutum a gwargwadon yanayin aikin da ya gabatar a duniya amma an samu mu'tazila amma an samu mu'tazila su mu'tazila su suna da wanda ya bi tafarki su kamar da fassarar falasifa da wasu daga cikin aimatul kalam jagori na wato ilmul kalam din nan suna wato inkarin azabar kabari suna cewa ai kwata-kwata azabar kabarin nan ba zai yiwu ba hankali sun su ba zai nuna ba kamar yanzu masu ilimin kimiyya ta yanzu su ce to yanzu ya za a maka zaɓin kabar bayan ka riga ka jiddige bayan ka yi kaza bayan ka yi kaza kai fa yayin da kai muka ka mutu jikin ka zama kabon fa ba wani abu ne ya ma zama taki ma wani shuka to da ka duk wannan ta ya za a ubangiji ya wani azaba ai wannan ka riga jikin ne ya riga ya mutu komi naka ne ya riga ya mutu kamar kamar wato wannan wata na'ura ce ka saya lokacin expire date ta yayi shi kenan kawai ya ta riga ta mutu babu magana tashi to wannan shi ma ba tun yanzu aka fara wannan maganan ba tun lokacin magabata an samu mu'tazila da falasifa suna da wannan ra'ayi kamar yadda shi a share alqazi abdul wahab wanda ya farkon sharhin wannan littafi yake ba da labari yace wa minhum man ajazahu wa lam yaqfa yace a cikin su din kuma ne akwai wanda yace to zai iya yiwa amma dai ban tabbatar ba shi bai yaje wai qur'ani da sunna su ga ba cewa tabba za a zama kabari ba yana jiran hankalinsa ya tabbatar ko ya kone to amma sai kuma daga sai wani ce to watakila zai iya yiwa amma dai bai tabbatar ba irin yadda za ka ji wanzu mutum na cewa to watakila dai maza Allah na yayi mai iraji amma dai to ta ina ta ina aka bi ta wani saman ta wani saman aka bi kaga shi ma yana kokonto bai ma yana ganin kamar ba zai yiwu ba eh irin wannan masu ilimin kimiyya su aka fi samun wannan za ka sa cewa to ta yaya wannan sama fa idan an wuce duniya mu ta asba za fa shiga wata duniya ne da za a ce kawai a dare daya ya shiga ya ta wannan ya keta wandoki ya hau to irin wannan shine abin da suke anan suka ce wato wataƙila zai iya faruwa amma dai ba mu tabbatar ba ma ne ce wa kana abul hudayl abul hudayl al-allaf wannan ya daga cikin babban wato kasurgun dan bid'a a cikin mu'tazila malami ne kwarai daga sai a cikin mu'tazila malamin su kuma wanda yake ya zo da abuwa iri-iri malamai da yawa sun ma kafirta shi saboda abuwa da yake zuwa da shi zai salama wata ayoyin qur'ani ko hadisi ya ce duk bai da ba ya fito kawai tsiri kuma abu hudayl la'alla yake cewa da shi da bishir bin umar juzan ta'dib al-kufari amma tare da haka su suna cewa ta kila zai iya faruwa wai a sama kafirai wanda Allah ta'ala zai musu azaba a kabari fi quburihim a cikin kabari amma ba'da an yufaka fi suri wannan kadai zai faru ne lokacin da aka yi busan kabu kaga ba a cikin kabarin mutuwa su wai su duk abin da su hankalin su bai zo ba to za su yi kokarin su bayyana shi zuwa ga hankali ne in kuma hankali ya kore ya so to ba sai ba to su galibin mutum da cewa su usmani da za a yi wannan tsaron kabari ba to shi daga cikin jagorin su akwai abul hudayn la'alla da shi da kuma bishr ibn nu'man sai yake cewa su suke cewa to zai iya faruwa ne kadai amma lokacin da aka yi busan kaho na farko annafhatul ula busan kaho na farko thumma yafaku fihi ukhra sai kuma ai ta biyu فيكون عذابهم بين النفحتين sai zama azabar za a mushi tsakanin wannan busan na farko da na busan na biyu wa'annan ne kawai tun a lokacin aka yi busa wai sun tashi wani aka ce kuma za a maruhi azaba ku babu jiki wasu cewa ta yara zai zai ji zafi wanda ji zafi ba sau da aka dole ubangiji ba zai iya kai azaban nan ba sai in ya tada jikin in tada jikin sannan kuma wata zai iya wasu azaba a lokacin tunda a lokacin ya riga tada su to ka duba ka ga yadda ce wato jingina ubangiji gajiyawa qalu la yajuzu an yanzila munkarun wa nakir suka suna cewa kuma ba ma zai yi kwata kwata a ce mun kada nakir sun sauka wannan mala'ikun guda biyu wannan mun kada nakir a mana haka ya faɗi su anan amma akwai magana cin akwai ya halatta a ce musu mun kada nakir ko bai halatta ba ko kuma in ce ya inganta hadisin da ake magana da aka sa musu suna mun kada nakir insha Allah za mu zo na gaba mai magana yace fala qalu la yajuzu an yanzila munkarun wa nakir fa yas'alanihi fi tilka al ba zai yi kullum sai a ce wai mun kada nakir sun sauka wajen waɗannan mutane ba sun tambaye su ba zai yi ba su kaga yadda suke faɗa sannan kuma ya mana ya kara kawo wato hikaitowa daga Grand Ibn Amr al-Qattani shi ma wani ya daga cikin wani babban babu ta zile wanda saboda tsabar fannansa sai Imam Ahmad suka ba da tawaccin aka kashe shi saboda duk wasu abubuwa da aka za a zo da shi na Qur'ani ko suna zai ce shi bai da ba eh irin da yanzu aka zo mutum a zo a kawo abu ce ai na wannan ai bai yadda da wannan hadisan ba ko ce ana hadisan da aje akai ta bola ko akai ta kundan shara ko akai kaza ko akai kaza to wannan idan suka taru suka yawa za a iya tara malaman kasa su ce to shi kenan wannan ana ganin ya kamata a sauke wuyansa saboda shi bannan su ta yi yawa wannan abin da yake yi wato ta'addancin ya yi yawa duk ta'addancin wani wanda zai zo yana wato kare ta'ala da manzon shi ya fi ta'addancin mai wanda zai zo a hanya kawai ce ba da waya ko zo ya kashe ka ya fi wannan saboda ka ya halitta malamai inda inda ake musulunci ne duk wani wanda yake wato isgilanci ba qur'ani ko sunna za a ba a tattara a tattara shi a tayar mishi da hujja in aka bincike malamai suka yi bincike suka tabbatar cewa shi wannan sai dai a aika shi kawai sai a aika shi to wannan zai bin amr al-kufi annahu ta'awwala ismal munkari wan nakiri wa shi tashi hadisin dake magana munkar da nakir sai mishi tawiyi ala anna al-murad bil munkar abin da ake nufi da munkar shine al-amalu sayyibul qabih shine wai mummuna aikin bawa kaga tawili irin wannan mummuna tawili ina ka me ina ka samu wannan tawilin bai sai ra'ayi sa kawai wa nakirun shi wa nakir huwa nakiru min Allah lil amal al munkar shine wato yana ubangiji ke inkari ke musunta cewa dan me bawa ya aikin ya aikin da ba ai asha ko shine wannan munkar amma na shi nakir shi kuma munkar shine azaban da ubangiji zai zo ya mutu sa sakamakon aikin sa wannan aiki mummuna nasa da zai je cikin da shi in an ta in aje kiyama amma ba wai ana magana wasu mala'iku ne ba su suna ganin mala'iku ko ta ina inda wai ai duka daga inci inci nawa ne cikin kabarin ta yaya za a ce ina shi yaushe ma kabar ya ishe shi har za a ce ya ishe wannan mala'iku haka su sun jahilci Allah ta'ala wannan ana magana rayuwar barzaku ne baki daya kai baka sani ba a mala ce wal baquna ala nafihi wa jahdi jumlatan wa tafsila sauran kuma duk mu'tazila su ga baki daya ma akan cewa ma su sai da ma za a yi wani za a yi wani azaban kabari ba ko ni'iman kabari ba sai da ma su a wajensu da annabin Allah da Iblis ko Fir'auna ce da annabin Musa da Fir'auna ɗaya suke a kabarin ba wani bambanci ba za ka ce annabi Musa yana ce ni'ima ba ko Fir'auna yana ce azaba su babu wannan to dan Allah ya rashi da wancan ayan da muke karantawa annar yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya ya rashi wannan ayan gashi kwarin durukul Qur'ani ya faɗa maka cewa ana musu azaba to kuma haka abin ya zama zaurace ke Allah ta'ala ya kyauta babban abin da ake nema dai shine wato duk abin da qur'ani ya faɗa to ka tabbatar da shi da abin da sunna ta faɗa ka tabbatar da shi sunna da qur'ani da sunna ba sa zuwa da abin da ba zai yi ba a hankali sai dai ya zuwa da abin da zai dimauta maka hankalinka ta iya ka zo ka dan dimauce amma aka maka bayani wanda gaba sai ka gane ba magana ba ba kamar yadda wasu ke cewa maka wai shari'a sabanin hankali a'a shari'a ta zo da abin da yake dimauta hankali ne amma ba wai abin da ke sa'a hankalin ba amma haka za ka maka bayani sai au haka abin yake to kuna gane shikenan to kaga wannan haka abin yake saboda haka da abin da ya zama shari'a ta ta tabbatar mana da shi to wannan ka tabbatar saboda wannan rayuwa wata rayuwa ce ta musamman ba rayuwa ta duniya ba ta yaya zaka hada rayuwar barzan da rayuwar duniya rayuwar da bambanci ta yaya zaka hada rayuwar da kai a cikin mahaifiyarka da rayuwar duniya ta nan yanzu ai da bambanci kuma duk sauran abin da kake a yanzu to kuma kayi makamancinsa kuma a cikin mahaifiyarka ka yi nishadi ka yi bayan gida ka yi dariya ka yi bakin ciki ka yi rashin lafiya ka ci abinci duk a cikin mahaifiya ka tambayi masana suna gaya maka a cewa a cikin mahaifiyar ka yi irin waɗannan abubuwa wata duniya ce in an ce maka ba wannan duniyar da yaro ke rayuwa a cikin cikin mahaifiyarsa in an gaya masa cewa yana fa saman wani bawa ne ba yana cikin jikin wani wata baiwa Allah ce ba zai da ba to amma haka yanzu da ka zo na kuma kana inkarin abin da zai faru a gaba wanda kuma kashi mun riga mun baro shi a baya sadaka duk abin da Qur'ani ya faɗa sai dai ka ce dai kai baka gane ba maka bayani amma dai lalle ka tabbatar da shi su asha'ira waɗanda suka kawo addini kasan nan masu kawai su suna tabbatar da azabar kabari to amma su tabbatar wasu ba irin sallan ma ban abin da qur'ani da suna faɗa ne ba suna yi ne karkashin abin da suke kira a tajizul akali suna cewa to ai wannan ya shiga cikin mumkinat ya shiga cikin abin da hankali bai bai tabbatar bai kore ba tunda dai qur'ani ya zo ya faɗa shi kenan shi sai mu tabbatar to wannan ba shi ma wannan din inda dai sun yi kokari a nan amma dai ba shine kamalan imani ba kamalan imani ba shine kace wai sai na gane ba in ban gane ba kuma zan bakar ma'ana a kaga ma'ana da ba su gane ba su bakar ma'ana kamar kenan kamar da suka yi magana istiwa'i kamar da suka mazuwa ubangiji dai kaga da wai ba su gane ba sai suka bakari ma'anar ba duk wannan ya daga cikin wato matsala da ake samu a babin imani babin imani ba shi da yayin da qur'ani ya faɗa wani abu ko sunna matsala ya faɗa wani abu ko aka ce maka wannan ijma'i sahabbai ne akan wannan aqida suke to wajibi ka imani idan ka bi tafarki su to ka dace in kuma baka dace baka bi tafarki su ba to shi kenan baka da wani abin da zaka yi dogaro da shi wurin Allah ta'ala a saboda haka duk wani abin da Qur'ani ya faɗa da wani abin da manzo Allah ya faɗa yan uwa mu zama muna wato mi kauya kwarai da gaske muna karkata shi duk wani abin da ya faɗa ba wai dole sai wai magana ma kabari ba kaga akwai abubuwa da yawa da manzo Allah yake faɗa mana wanda kai a yanzu zaka ce kai baka gani ba kai kaza kai kaza kai kaza to duk wannan da wanda ka sani da wanda baka sani ba da zai yi da ba zai yi ba idan manzo Allah cewa yayi kurakumi zai fito a cikin kaman allura kai kaya ta ka riga hankali zai ce baka ta to kai tun ba da ya faɗa ba idan abaka sai ya faɗa ko to shikenan na eh kaga wannan shi da wasu suke ce da baka sai ko wai bai da hankali din dai aure ba zan ya faɗa wa yayi da ba zai ba dan yi mana kasha ba wanda cikakken siddiqi kenan cikakken mai imani kenan in dai saboda shi ya yarda cewa shi da manzo Allah ba baka da shi bane ya kuma yadda cewa kuma mai gaya manzo Allah cewa ba makarici bane ya kuma yadda cewa wannan sakon da ke kawo manzo Allah sakon shi ma daga sama yake daga wurin ubangiji kada ka duk daga sadiq ne al-masduq ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka kada ka dawo annabi Isa ya rance abin da wasu ke wato suke saba maganganun magabata shine sai ba zai dawo ba kada ka ga ba daidai bane kaman dawo mahadi wanda ce ai ba ma zai yi mahadin nan ba ko wani ce annabi isa na ba shi ne fa wato salahuddin ayubi salahuddin ayubi wani batu ke ne aka yi a can baya ce wai shi ne wai to don me mazala da shi salahuddin ayubi sai ya kasa faɗa salahuddin ayubi ko sai ce isa isa bin maryam zai faɗa sai ce salahuddin ayubi wanda kaga ba daidai bane haka fitowar wannan dabba kashin zamani a za a samu dabba wacce za ta zo ta dinga gaya mutane cewa ba su imani da Allah ta'ala ba banda shi akwai nusuwaik wani mutumi dan habashin zai je ya rushe ka'aba daga baya wazala ya faɗa wannan magana dole mai imani dole mai imani wanda baya cikin abin da wato zaka tsaya kana yi ma ba'a kana yin ba'a da shi saboda wanda ya faɗa wanda yake shi mai gaskiya ne kuma wani ba a mishi ƙarya ba wanda ya gaya mishi ko mai gaskiya ne shi ba a haka zalika duk wani abin da ba gane ba ko kace ya ci karo da wato hadisi na ya ci karo da wato bincike na dabi'a kamar hadisin guda a ce guda ya fada abinci ka sa shi sannan ka ciro shi da can kafin Allah ta'ala ya sa a bincike ba irin wato rashin kyauta da ba maza Allah ba irin waɗannan masu yasu ilimin kimiyya suna ta dariya ya ya ya ya ya ya ya za a yi wannan magana ya zaɓa nan karanta ne musulmai ke yi kenan a ce guda kawai ka sa a cikin abincin ka fito da shi sai daga baya aka zo aka yi bincike aka ce ai ɗayan fifiken ne da ɗayan fifiken akwai akwai akwai wato maganin ni sa maka cutar da kowa maganin kuma na ɗayan wurin ko dai ka danna shi shi ya sa maka maganin ko kuma ko kuma shi kenan ka ga zanka haka kamar dai kunama ce kunama ce yayin da ta harbe ka in kai ko ka dan kashe ta ka samu ruwan ruwan da ka sa ka sa a inda ta harbe ka shi kenan sai ka ga maka magani to da wannan ubangiji haka haka shi abin sa to yanzu wasu sai ce a shubu sai ba ko magana a ce hadisin in a ci dabino guda bakwai yana maganin sihiri wanda shi bai yadda ba ko yana ba shi a zo a baka dabi ka sha wannan kai a baka dafi ka sha kuma a baka a baka a baka wato wannan maganin ka wannan dabi da kace ka gani zai baka magani alhali ba su baje su fahimci me malamai ke magana ba za ke magana ba su gane ba har wani malami Muhammad Farid yayi lafa littafi kan waɗannan abubuwan da ɗan sayan suka nuna cewa ai ai musulunci ya sa abu kaza ya sa abu kaza ya sa abu kaza banda shi ba ga wanda kisa yi da turanci ai akwai zaki na yayi compatibility na Quran and science abubuwa da yawa Qur'ani ya kawo masu ilimin kimiyya daga baya suka gane Allah ta'ala ya taimake mu saboda haka wato a duk abin da manzo Allah ya faɗa ta wajibi imani mu yanzu a hankalin mu tunda bamu san ya rayuwar manzo mu yake take ba in an ce mu suranta ko mu kwatanta ba zan iya kwatanta ya rayuwar manzo mu kabari yin rawa ba amma dai manzo Allah ya gaya mana cewa kabari dai ko dai ya zama wato kwazazzabo ce ko dai zama kwazazzabo ne kwazazzabo ne na na ni'ima na aljannan ka ko zama kwazazzabo ne na wuta wanda haka qur'ani ya faɗa haka manzo Allah ya faɗa kuma dole a imani wanda bai imani ba to yanzu yana wato dimfaran ayoyin Allah ta'ala da kangara Allah ta'ala ya raba mu da kangara haka zalika duk wasu abubuwa da zaka gani zaka wani na cewa ni ba zan iya karban wannan hadisin ba wannan hadisi ba zan iya karban shi ba saboda zan iya karban abin da ne zama shashi faɗi ne na malamin kimiyya inda su malaman kimiyya suna bincike amma ba zan karbi abin da mazala ya faɗa na ilimin kimiyya ba tunda shi ya ina je sani na cewa shi ba zai je ba suna cewa wato wannan wani shine modernity a wajen su masu hadasa akwai wasu masu tsira wato zamani zamani zamani zamani zamani zamani ɗan waɗannan abubuwan hadisan su musulmi da su ba suna cewa ai su ba ce da ba suna cewa ma za mu iya karɓa a wurin ko da kafiri ne amma mai ilimin kimiyya ba mu za mu karɓa wurin manzan Allah ma shi kansa zara kaga yadda yadda abin ke komawa duk yayin da ka sa ma kanka ka ba ma kanka daman cewa akwai wasu hadisai ko sun ko sunna na manzon Allah zaka iya kareta duk da an ce maka ya tabbata a ilimi a ilmance an ce maka ya tabbata kace kai baka ba to wannan kana buɗe ma kanka wasu hanyoyi ne da wasu sunonin daga baya wanda suka fi wannan mazhar ba za ku cika kai da ba wannan duk matsalan kenan ko da ka imani baki daya ko kuma kuma ka ce ba za ka imani baki dai ba ka sai a sani kake yi Allah ya tsare makasudi da ya tsare na kawo wannan magana shine wato azaban kabari da kuma ni'iman sa sun tabbata a Qur'ani da Sunna da kuma ijma'in sahabbai ba wani wanda ya saba ba wanda ya saba sai wanda yake batacci ba wanda ya saba wannan babu sai wanda yake batacci kamar da wasu ke suka wato inkarar samun mala'iku ko samun azabi ko abin da ya kama da wannan wannan su ma duka ga an bin mutazilan ne ba an ɗauki hanya wata wata bid'a ce ba sani ba Allah ta'ala ya tsare kamar da na faɗa qur'ani ba zuwa da ko sunna ba ta zuwa da abin da zai zama zai zama ya ce ba zai yi ce ba zai yi ba saboda Allah ta'ala da ya saka da qur'anin to kuma shi ya halitta maka hankalin naka ya halitta da abin da kake kire-kire shi falaka ba zai yi zo da abin da ba zai yi ba da abin da ce maka zai yi to zai yi sai dai kai baka gane ba a maka bayani za mu kawo wasu daga cikin hadisai da manzo Allah ya tabbatar da a cikin hadisin cewa lallai akai azaban kabari sadako akwai wasu abubuwa da insha Allah za mu zabulo a cikin hadisan na fahimta daga cikin hadisan hadisi na farko da zamu fara kawo shine hadisin da zo a cikin sunan ibnu majah da sanadi wanda yake a Sheikh Nasr Albani ya hassana shi an Uthman daga Uthman an annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu yake cewa innal qabra manazilul akhirah lalle kabari shine farkon masauki na lahira fa inna jaminhu duk wanda ya tsira daga wannan kabari din fa ma ba'dahu aisaru minhu abin da ke bayan kabarin fa yafi sauki wa in lam yanju in kuma bai tsira ba fa ma ba'dahu ashaddu minhu duk wanda ya da abin da ke bayan wannan kabarin to yafi sanani kuma kaga wannan ai shine aikace wato qur'ani ya gwada mana yace wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddu al'adab kaga wannan shine wato a yake cewa wato adkhilu ala fir'auna ashad al'azab kaza azaba mai tsanani kwarai da gaske saboda abin da ke bayan kabarin ya tsanani Allah ta'ala ya tsare ya zo cikin sahih sahih bukhari da muslim da sunan abu dauda musan da imamu ahmad hadisin qatada ibnu da'amat as-sadusi yake ruwaitowa daga anas ibn malik yake cewa inna nabiyallahi dakhala nakhlan limanin limanin najjar annabin Allah wata ya shiga wata gona ta dabinai na banin najjar da suke madina fasami'a sautan sai ya ji wani sauti fafazi'a sai ya dan firgita maza da sassa ya ji sauti na kabari wasu kabarbura suna yana jin wasu sauti na fitowa daga cikin su sai ya dan firgita fa qala tace man ashabu hadhihi al-qubur su waɗe ne waɗannan masu kabarbura ne a wata gida kai zama wata mutanen sa ne wanda suka imani da shi kaga abin tsoro ne kwarai da gaske sai ke cewa qalu ya rasulullahi nasu matu fil jahiliyya sai maza Allah ya ce sai suka ce maza Allah wannan wasu mutane da suka mutu a jahiliya kai ka zo musulunci kaga ashe fa dan ka mutu a jahiliya fa ba shi ne fa ba za maka azaba ba in dai hujja ta kai maka dan zaka go abin da aka dinga rigima a baya ba da wani da aka ce suna suna wuta ai sun mutu a jahiliya ba ai kuma su maza Allah ba wane ya ce maka sai an aiko maza Allah hujja ake magana in ya isa li unzirakum bihi wa man balaga ja'ala ta'ala saboda muku gargadi da qur'ani da kuma wanda qur'ani ya je masa da su mara larabawa koyarwar annabi ibrahim ya je musu daga dangan sai suka sai suka koma suna bautan gumaka don haka kaga duk wanda hujja ya tsayu a kansa inda ya hujja da gaskiya tsayu a kansa to to zai ba zai zama fa yana cikin aljanna ba in ya mutu yana shirka a fahimci wannan waɗannan mutanen jahiliya ne amma kaga manzo Allah ya janna abin da ya har ya furgita shi fa qala sai manzo Allah ya ce ta'awwadu billahi min azabin nar ce wallahi ku ji ku nemi tsarin Allah daga azaban wuta wa min fitin wa min fitnatid dajjal wa fitnan dajjal qalu sai suka ce wa mimma zaka ya rasulullah me ya sa haka daga meye ne zai wato isa kake ji mana tsoron azaban kabari sai ce qala innal mu'mina idza wudi'a fi qabrihi yace mu'mini idan aka tashi a cikin kabarin sa atahu malakun wani mala'ika zai zo masa fa yaqul lahu sai ce masa ma kunta ta'budu me ka kasance kana bauta a duniya fa inillahu hadahu idan Allah ya shirye da shi kaga ba farin da ba za a yi fa mutum Allah ya shirye da shi sai ya yi rayuwa mai kyau a duniya wallahi inda yana ma ko da yana cewa shi musulmi ne amma yana ma ubangiji fiskilanci ma addinin sa to fa ubangiji ba zai bar shi ya mutu da imani ba ya rika cewa ai mu kaza mu kaza ai wani ba zai Allah ba ta'ala ba zai yafe mu wani ba ka ji wani ya rantsa ya ce Allah ba zai yafe mu wani ba kana jin ubangiji na cewa ban zan lafiya ta Allah alayya Allah akhir fulan waye wanda yake rantsuwa yake cewa ba zan yafe mu wani ba fa in qad ghafartu lahu wa habattu amalaka na gafata mishi kuma na na ba da ta aikin ka talaka kar ka ce za ka yi rinka ba Allah ta'ala izgilin shi da ayoyinsa kaga Allah da bawa ka kyale shi ka kai masa addu'a in ya da ya kama ya ya kama ka mishi fada ka mishi fada ko in ya kama ka ce mishi dan bid'a ka ce mishi dan bid'a in ya kama ka ce mishi wani fadiri ne fasiki ka ga mishi amma kar ka je ka ce wani kana sa ma ubangiji doka wannan matsala ce kwarai da gaske ba to ba za a wani lafiya ba Allah ya tsare ta fa inna Allahu hadahu qala kuntu a'budu Allah idan Allah ya shirye da shi sai ya ce ai na kan ina bautan Allah ne a duniya fa yuqal law sai ya ce sai a ce masa ma kunta taqulu fi hadha rajul to me ka kasance kana cewa game da wannan mutum yana da ana nufin manzo Allah da aka aika masa sai ya ce fa yaqulu huwa abdullahi wannan bawan Allah ne wa rasulu ko manzon Allah ne ina masu cewa annabi haske ne ko annabi waye ko waye waye waye waye kan ta abdullahi wa rasulu wallahi duk wanda ya ce aka ce wa me za ka ce game da manzo Allah ka ce haske ko wani shi kaza shi kaza shi kaza to la bisu jarba yace huwa abdullahi wa rasuluhu ba wa Allah ne manzon shi ba wani yabo da zaka ba manzon Allah wanda ya wuce wannan fama yus'alu an shay'in ghayraha bayan an mushi wannan tambayoyi ya ci to ba za a tambaye shi wani abu ba kuma saboda ya zo da kamala abin da ake son ya zo da shi sara abubuwan kuma sai a ta an kaula kai gane shi kuma fa yunqalaqu lahu bihi ila baitin kana lahu fin nari sai a tada shi kaga fa da kabari yake wannan magana ba dole ka rayuwar barzahu ba fa da bambanci da rayuwar duniya kai yanzu ka je ka muni ka gaishe sai ga jikin sa amma da ransa da malikin nasa akwai yanda ubangiji zai hada su a dauke shi a je a nuna mushi wani gida kana lahu fin nari gidansa na gidan wuta za a ce to kaga wancan gidan zai gani zai ga wuta ne a cikin a cike fa yuqalu sai a ce hada baituka wannan gidanka ne kana laka fin nari wannan gida ne da ubangiji ta nadar maka a wutar jahannama walakin Allah asamaka wa rahimaka sai da ubangiji ya tsare kai daga wuta kuma yayi maka rahama wannan da'a da kaba ubangiji da rahamar ubangiji ne kai ba fa abdalaka bihi baitan fil janna sai ubangiji ya musanya maka da wannan gida da naka na wuta da aljanna fa yaqulu sai ce da'uni hatta adhhaba fa ubashshira ahli yace ku bari ko za ku bari in je in iyalaina bushara ba a daina ba kuka kenan ko ba kuka za ku ba ina cikin wani wata rayuwa ne mai daɗi fa yuqal lahu uskun sai a ce a kai dai zauna cikin daular ka eh sai da kaga wannan musulmi kenan mumuni wa innal kafira idza wudi'a fi qabri shi ma kafiri idan aka sanya ta a cikin kabarin sa ataku malakun sai wani mala'ika ya zo masa bayan tahiru sai ya masa tsawa da tsawa za a fara da tsari da tsawa za a zaka zaka wato tun daga lokacin kaga zai fara rikicewa tun daga lokacin shi kansa zai fara ya fi rikice ba gida bayan ta hiru sai ya masa tsawa fa ya kulu sai ce ma kun da ta'budu me kake bauta da fa ya kulu sai ce la adri ban sani ba ko da ko ya ya kowa sani inda aka je wannan kabarin ko a ranar ko abin da yake ke la adri fa yuqalu lahu sai a ce la daraita wa la talaita ai ba za ka sani ba ba kuma za ka kar Allah za ka sani kar Allah za ka sani kar Allah za ka zama ka karanta addini haka Allah haka za ka gaya masa fa yuqal lahu fa ma kunta taqulu fi hadha rajul to me kake faɗa game da wannan mutumin da aka aika muku da yake shi ma annabin Allah ne fa yaqulu sai ce kuntu aqulu ma yaqulu nas na kasance ina faɗan abin da mutane ne ke faɗa kaga wato wato munafiki ne ke wato ne fa haka nan mi mi mi wato mu kula da ita kwarai da gaske wato shiga take zuciya baka ba sani ba mutukar abu wasu ayoyi za ka ji kawai wasu ayoyi ba su maka ba sai ka kira ɗauko kwanto kana waye kana kaza kana kaza to sai ka rika zuwa wurin malamai kana kata qur'ani kana kata ma'anonin qur'ani yana ƙara sanya ka a hanya amma ka mutu akwai wani rashin lafiyar zuciya to kuma akwai akwai matsala Allah ya tsare fa yadribuhu min mitraqin min hadid sai daga nan sai wannan mala'ika sai ya mishi wani duka da wata guduma min hadidin na karfe baina udunai tsakanin kunnuwansa fayasihu sayhatan sai wani ihu ya sama'u ala khalqu ghayra thaqalaini kowa da kowa bai ji in ba azumin da mutane ba duk zaran da mun zasu ji ubangiji zai je da su mutakar da suna wannan da'iran wannan waje za su ji wannan abin da ake wakana a wannan kabari a wata ruwaya ana suka cewa inna al'abda idza wudi'a fi qabrihi lalle bawa ina san ya shi a cikin kabarinsa wa tawalla anhu ashabuhu kuma mace yan uwansa suka juya baya wanda suka zo suka binne shi innahu la yasma'a qar'a ni'alihi zai ji wato takun takun takalma zai rika ji amma ga kun ga abin da zai faru da shi a wata ruwaya kuma aka ce wa ammal kafir wal munafiq aka kawo kafiri da munafiki aka hada kaga nan wannan ruwaya da makaranta ka haka aka bana magana munafiki kadai akwai ruwaya da suke magana munafiki da kuma kafirin baki daya wannan insha Allah za mu zo kan wannan hadisi dan akwai wasu abubuwa za mu zakulo akwai hadisi har ila yau game da dai wannan matsala da yake cikin as-sunan da cikin musnad Imam Ahmad hadithin al-Amash Sulaiman ibn Mihran ta hanyar da kuma Yunus ibn Khabbab suna rawaitowa ta hanyar Amash da kuma Yunus ibn Khabbab dukkan su daga Minhal ibn Amr daga Zadan al-Kindi daga Al-Bara ibn Azim sahabban manzon Allah wannan lafazin al-Amash zan kawo ba lafazin Khabbab Yunus ibn Khabbab ba matsala yake cewa albara yake cewa kharajna ma'a rasulillahi wata da mun fito tare da manzon Allah fi jinazati rajulin min hansa a janaizan wani mutumi daga cikin mutanen Madina ban ta haina il kabari wa lamma yulhad sai muka cike zuwa ga kabarin zuwa ga wato na zuwa ga kabarin a lokacin ba amma riga an gama haka kabarin ba ba ga bar an gama wasu lahadin ba fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zauna saboda yana jira a gama haka kabari ne wajalasna haulahu mu sai muka zauna a kusa da manzon Allah muka zagaye shi ka annama ala ru'usina tayyib yanda muka natsu kai ka ce an sanya wato tsuntsaye ne a kawunan wato tsuntsaye tsuntsu idan ya zama baya saukawo inda yake lilo in ka ga tsuntsu zai iya zama a saman kanka to ya tabbatar cewa kai baka motsi kenan saboda ko ya kai motsi zai ji kama kai motsin ya riga ya je zai tashi to shi ne yana sai ya ce ka anna ma ala ru'usi da tsayi yadda suke nazuwa yadda maza ke magana ko yadda suke gaba da maza Allah shi za ba za ka taba samun masu girman malamin su irin irin sahabbai ba babu shi a tarihi ba a taba samun kuma za a sake samun ba wanda sai girman malamin su wanda su tsaya su kalle shi ido da ido ba su iya kallon sa wa fi yadihi udun yankutu bihi al-amr shi kuma maza Allah a hannunsa akwai wani wato wata 'yan sanda yana ɗan tsatsakan wato ƙasa da ita shi ya maza Allah watakila wato wannan yana jimamin wannan rasuwa ɗin fara fara a sau sai maza Allah sai a ga ya ɗago kansa faƙala sai ce ista'izu billahi min azabil qabr wato ku nemi tsarin Allah ta'ala daga azabin kabari maratai da auka lafa maza Allah ya faɗa wannan ko dai sau biyu ko sau uku wa innahu na'am ita wa innahu la yasma'u khafaqan ya'alihim idza wallaw mudbirina maza wannan sai cewa idan aka kai mutum kabari to wanda aka sa a kabari zai rika yin takun takalman su yayin da suka juya baya za su bashi hatta yuqalu lahu har sai wani sai wato shi mala'iku sun zo su za su ce masa ya haza ya kai wane man rabbuka wane ne ubangijinka wa ma dinuka menene addininka wa man nabiyuka kuma wane ne annabin da kake bi wannan su ne dalilin da yasa Muhammad Abdul Habib yawan littafin guda uku usulul kaza da kira shi wani abuwa guda uku dole mutum ya rayu da su dole mutum ya rayu ƙarƙashin musulunci wallahi in ya rayuwa ba rayu ba musulunci yake yi ba wanda aka aiko manzon Allah wallahi ba zai sha ba dole ya rayu yana bauta ma Allah shi daya idan ya rayu yana garwaya ubangiji da wani wajen bauta yana gwama ubangiji da wani wajen bauta to ba zai sha ba dole ya rayu kololon bai shiga manzon Allah ce kadai ba wani ba in dai ya rayu yana garwaya manzan Allah da wani yana gwama shi da wani wajen biyayya ba irin biyayya da manzan Allah ce a yi ma wani ba a yi ma iyaye ko abin da ya kama da wannan ba to shi ma wannan ba zai sha ba kabari abubuwa guda uku ne kowa sai ya ci su ko dai ka ci duka guda uku nan ko kuma ka faɗi ɗaya shi kenan abu ya lalace kuma Allah ya tsare a wayatihi malakani malaiku guda biyu za su zo masa fayujlisani sai su zauna da shi fayaqula ni lau sai su ce masa man rabbuka wane ne ubangijinka fayaqulu sai ce rabbi allah ubangiji na shine allah fayaqula ni lahu sai su ce masa ma dinuka wani addini kake yi fayaqulu sai ce dinil islam addini na shine musulunci fayaqula ni lahu sai su ce masa ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum wane ne wannan mutumi da aka aiko maku shi kala fa ya kuri sai ce huwa rasulullahi shi din manzan Allah ne kaga ba ba yi da wani kaso a bauta manzan abi da wani kaso a bauta ka dai kira shi manzan sa fa ya kula ne sai su ce masa wa ma yudrika to ina ya aka san wannan kai fa ya kuri sai ce qara'tu kitaballahi ai na kanta littafin Allah fa amantu bi sai na imani da abinda qur'ani yake faɗa وصدقت كما سينا كذبت أبو الله تعالى فلا قرآن فذلك قول الله عز وجل وأن شنو تفسير فدم الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وأن آية ما لك كامل إشاء فقال وأن شيء فسرة رمضان لا يفدع مسو فسرة أحاديث فينادي مناد من السماء shi ke sai wani mai kira ubangiji shi da kansa sai ya kira tun daga sama an kar sadaka cewa bawa na yayi gaskiya فافرشوه من الجنه وافتحوا له بابا من الجنه الى الجنه cewa ku bude mishi wato ku sanya mishi wani abu matashi zai ji dadin sa daga aljanna kuma ku bude masa kofa wanda za ta mishi za ta mishi dago zuwa ga aljanna din kar ku kuma ta ba mun karanta hadisi cewa ran mumuni za ta zama kaman nasmatu za ta zama ran mumuni za ta dinga shawagi a aljanna to daga irin wannan waje ne bayan ya gama amsa wannan amsoshi masu daɗi shi ke kuma zai daga shawagi a aljanna akwai wata ƙofa daga cikin aljanna ba wai duka aljanna nashi ba zai ganta a'a daga cikin aljanna zai je dan shawagi sai dawo ya ji daɗi ya dan shawagi ya ci abincin aljanna kuma shi ke kuma ya ci gaba da rayuwarsa a haka wa albisuhu min aljanna kuma ku rika sa masa kaya kaya irin aljanna kaga wato da kafani da waye duk ba an dira magana su lokacin da aka binne ka wannan an sutu jikinka ne kawai amma daga lokacin da aka je barzahu kuma yanzu ka shiga wata rayuwa ce baki daya kuma ware da gaske bayatihi min rawiha wa tibiha sai wato wannan kanshin aljanna wannan iskan aljanna ya rika nasansa wa yuftahu lahu fiha mad al-basri kuma za a bude mishi kabarin sa iya ganin sa iya ganin sa zai za a sa mishi za a bude mishi wato wannan aljanna har wato zai dinga amfana daga aljanna din shi kansa iskan aljanna zai dinga shiga aljannan haka yana da shawagin da sauran wa innal kafira shi ma kafiri tu'adu ruhu za a dawo masa da jikinsa fi jasadihi a jikin za a dawo tu'adu ruhu fi jasadihi za a dawo masa da ruhinsa a jikinsa wa yatihi malakani shi sai malaiku na su zo masa fa yujlisani fa yujlisani sai su zauna da shi fa yaqulu sai su ce masa man rabbuka wa ubangijinka fa yaqulu ha ha ha la adri zai ihu ne dama kusan tsawa za a masa ihu zai yace ni ba sani ba a cikin a tsorace saboda za su zo masa ba da yanayi mai kyau ba bai ya kula ne da wuyar sai masa ma dinuka to me adininka sai ya ce ha ha la adri ba sani ba bai ya kula ne ma haɗa rajulun labibu ita fi kun bai ya kulu ha ha la adri bai yunadi munadin minas sama'i sai wani mai kira ya kira daga sama Allah ta'ala zai kira an kazaba cewa makarici ne wannan ba afrishuhu minan nari ba albisuhu minan nari waftahu lahu baban ilan nari yace shikenan ku bude masa kofa na wuta ku a dinga wato sa wuta ta dinga nasansa shi ba yanda yayi ta'addanci a duniya ta wuta ta dinga nasansa fayatihi min harriha wasmumiha wasmumiha wato zafin aljanna da dinta da kuma wato hayakin ta zo ta dinga tirnike shi haka ne dinga tabbata a cikin wannan kabari cikin azaba wanda yake wato ba zai yanke ba sai ya je kiyama haka wa yudayyiqu alayhi qabruhu hatta taqtalif fiha abla'u anan ne wato za a dinga kunta mishi kabarin sa za a dinga kunta mishi kabarin sa da azaba har sai wato abla' kasusuwan sa na dama su goma hagu da hagu su dawo dama kaga wa zai iya wannan azaba azaba ce wannan babu iya wato jure mata ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب لو ضرب بها جبل لصار ترابا sannan sai a horar a horar da shi ga wani mutumin a'ama makaho abukan kuma wanda yake bebe shi baya ji baya baya gani in ka ce da Allah kai hakuri ba ba zai ji ba ma'ahu mirzabatu min hadidin tare da shi akwai wata guduma law guduma biha jamalun da guduma nan za a laki dutse duk girman dutse da sana turaban duka ɗaya zai zama ya zama ya nike shi baki daya ya zama kasa bayan biribu biha darbatan zai mushi wata duka da ita yasma'uha ma bayna al-mashriq wal maghrib illa al-thaqalayn kowa da ji wannan ihu da zai yi in ba aljanu da mutane ba bai yusiru turaban sai wannan mutum ya zama shi ma kasa thumma tu'adu bihi ruhu sai aka dawo da ransa aka za a ta masa ana ta masa azaba a haka zai ci gaba da zama cikin azaba azaba cikin azaba Allah ta'ala ya tsare wannan sanadi sanadi ne kyakkyawa ko baka ce jayi saboda al-minhal ibn amr jayi al-hadith ne kuma asalin sa yana cikin sahihai asalin hadisin su al-bukhari da muslim suna rubuta shi hanyar alqama bin barkat daga sa'ad ibn ubaida as-sulami daga bara a takaice a wannan shine hadisin a wani imam muhammad akwai wani ƙari daga ya kamata mu kawo ƙarin imam muhammad ya rubuta ta hanyar yunus ibn khabbab yana rubuta daga abdurrazzaq as-sanani daga ma'mar ibn rashid as-sanani kuma yana rubuta daga abu rabi daga hamad ibn zaid dukkan su ma'mar da hamad ibn zaid suna rubuta ta hanyar daga yunus ibn khabbab daga dai wannan mutumi min hal ibn amr daga zaban al-kindi daga bara ibn azim daga manzon Allah wannan wani wata kari ce wanda akwai darasi a cikin ta kware da gaske manzon Allah yake cewa innal abd al-mu'min lalle bawa mu'mini idza kana fi inqita'i min dunya idan ya zama ya fara wato baya baya da duniya idan ya fara jin kashin lahira kenan ya zama ya fara an lokacin zai fara yankewa rayuwarsa za ta yanke da duniya baki daya wa iqmal min al-akhirah ya fara dirfafan lahirarsa nazala ilaihi minas sama'i mala'ikatu to in dai mumini ne mala'iku ne daga sama za su sauko masa bibul wujuhi masu faran fuska ka anna wujuhahum shamsu kai ka ce fuskar su tsabar haske kamar rana hatta yaji suna minhu madal basri za su zauna kusa da shi wato kusancin iya ganin sa wato za su su haba haba da shi su matse shi kwarai da gaske su zauna kusa da shi saboda ya samu wannan hasiyar ya samu wannan albarka din ma'ahum kafan min akfanil janna akan hannunsu akwai likafani na aljanna na alharini ubangiji zai ba zai ba su likafani mai kyau wanda za a sa ruhi sa a ciki wa hanuq min hanuqil janna kuma akwai wani turare na aljanna ita ba kaga mu nan muna yi masa wani abu kuma kuma suna yi masa wani abu yaji malakul maut ana nan shi mala'ikan mutuwan yazo a haka fa yaqudu inda ra'si sai ya zauna a saman kansa faya kuru sai ce ayyatu hannafsu ba ya ce wacan nan rai mai daɗi wacan nan rai mai nagarta shi a ba mai tsarki ukhriji ila maghfiratin min Allah ki fito kawai ki fito zuwa ga wani gafara na ubangijinki wa ridwan da kuma yadda da ubangiji zai yi maki fata kharuju sai wannan ran ya fito fa yaj'aluha fi dhalika al-kafan sai sanya wannan ran nasa a cikin wato wadan lakafani din wa zalika alhanu kuma cikin wannan turare din fa ya kharuju minhu ka atyabi nafhati miskin sai a dinga samun iska mafi dadin wato sai a dinga samun wato kamshi mafi dadin kamshi da taba ji wanda wannan sai sai dai wanda ma dai ya san abin su da suka su da suka san na aljanna ne kaga ba za su ba za mu iya kitatawa ba mu da abu da za mu kitata anan sai dai mu ce ko almisi ko me ko me wanda dai ya fi wannan kuma faya kuluna sai su ce ha'a faya sa'aduna kaga anan abin da zai kawo mushi kanshin shi da ma ransa ran rai ne mai kanshi saboda tsarkinta saboda ibadanta kuma sai aka sanya ta cikin likafani likafani mai kamshi mai kyau kuma kuma tunani na aljanna kuma mai kamshi shi ma aka garwaya kaga kanshi kan kanshi sai da kaga dole a sami kanshin ya zama ya baje ko ina kuma a sai yake cewa faya kula ne sai faya kulu sai su ce a fayasaduna sai su haura shi sama fala yamurruna biha ala mala'in min mala'ika ba za su wuce wani gungu na mala'iku ba illa qalu sai mala'iku sun ce ma hadha ruhu tayyib wannan wani rai ne mai dadin gashi haka fa yaqulun sai ce hadha fulan ibn fulan ta ai wannan wane ne za su masa kirari wanda ai wannan wane ne dan wane za su masa kirari mala'iku a gaban mala'iku yan uwansu bi ahsani asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya za su kira shi da mafi kyawun suna wanda ya kasance da wannan suna ake kiransa ran tashin wato a duniya hatta yuntaha bihi ila sama'i dunya har sai an tike shi zuwa ga sama ta sama ta kusan nan in an je sama ta kusa za su dinga wucewa gungun mala'iku da suke sanin samariya suna cewa wannan wata rai ce wata rai ce ana ta ai wani ne dan wani to sai a tike zuwa sama ta kusan nan sama ta duniya nan wanda take kusa da mu fa yustaftahu sai sai a bude fa yuftahu lahu sai a bude musu fa yastaqbiluhu min kulli sama'in muqarribuha manyan manyan mala'iku da da suke kowace sama samaniya za su su da bushasha suna wato taryansa ila sama'i lati tadiha za su zo kuma su dinga raka su ma wannan za su dinga raka wannan mala'iku da suna raka wannan rai din har sai an je wacce sama ta biyu wacce take bi mata sai an je sama ta biyu su ma wanda suke sama ta biyu zo su ci gaba da raka har sai an yi sama ta uku har sai an yi sama ta bakwai a haka hatta yanta hiya bihi ila sama'i sabi'a hatta yanta ha bihi ila sama'i sabi'a sai an tike shi zuwa ga sama ta bakwai fa yaqulu lahu sai Allah ta'ala ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyina fi sama'i yace to shikenan yanzu ku je ku rubuta ku je ku sa hannu a cikin littafin bawana fi illiyina fi sama'i a cikin littafi na illiyin a sama ta bakwai din kaga na kitabun marhum shahadul muqarrabun da aka bada qur'ani saboda haka a cikin wannan littafi za a je a ƙara yin stambi a ce to wani fa ya mutu kuma yanzu ya zo yanzu ya halarci wannan sama ta bakwai din cikin kama mai kyau sai Allah ta'ala yake cewa ya ce wa'iduhu ila ardi kuma da amma kuma tunda an riga an sa an sa mishi hannu cewa yanzu ya riga ya zo kuma ya ci jarabawa wa'iduhu ila ardi kuma komai da shi zuwa ga ƙasa ba fa inni minha khalaqtuhum saboda daga cikin kasa ne na halice su wa fiha u'iduhum kuma cikin kasa ne zan sace maimaita maimaita wato komar da su wa minha ukhrijukum taratan ukhra kuma daga kasa ne zan kara da su daga mutuwar su yayin da za a tashi alkiyama baki da fa tu'adu ruhu fi jasadihi sai a sake shigar da wato ransa a cikin jikinsa wa yatihi malakani ta malaiku zo masa sai su masa wani tambayoyin guda uku wannan wannan shine karin da da na so in karanta mana banda wannan kuma akwai akwai kuma shi ma wannan ƙarin da yazo game da kafirai su kuma bayan an ji an dawo ko wani za a tambayo ne bayan an ji zuma an dawo eh bayan eh su sai bayan an je yayin da aka aka cire ran za su rike ita wannan ran mai kyau mai mai kamshi za su a cikin wannan lifafa da lifafa ne in aljanna a cikin kanshi sai su tafi can sarar samaniya duk inda aka ji sarar samaniya sunan mala'ikun sarar samaniya na nan za su raka wannan har zuwa sama ta daya to daga sai su sai su sai su sai ayyukan kwana daga nan kuma sai su an kwasa sai kuma ta sama ta biyu kuma su bude musu daga nan kuma sai su raka su sai a je sama ta uku haka sai su ban kwana haka za a je har sama ta bakwai Allah ta ya masa kirari kuma ce a sa shi ya zo sai ce to a ƙara komawa da shi dan za a mishi wani tambaya kuma an kuma zai ce a shi kuma kafiri wa innal abdul kafir shi kuma kafiri idan
shi nake sami tambayar ya amsa da a kan sama da shi a tafi kulli a idan kuma bai amsa ba za a tafi su jin a yayin da mutum ya rasu ai yana rasuwa mala'ika mutuwa yana daukar ransa ita ran ne za a dauka a sa ta a cikin wannan tufa din mai kyau na mumini eh na mumuni ne eh shi ma yanzu za a ji akwai akwai akwai akwai na tsarawa da aka yi mishi makafirin da munafiki to idan aka sa sai ya fara zuwa can sama to shi tunda mumuni ne kaga za a bude mishi kafofin sama sai ya je har sama ta bakwai shi ma ya kai gaisuwa tukuna ubangiji kuma ya ce a sa sunansa sai ne ya dawo shi kuma kafin yanzu za mu je me zai faru sai in an dawo ne sannan sai a zo a ce to a zo a mishi wani tambayoyin ku ba to tun- wanda yake mumuni ne dama ka zai dawo cikin natsuwa cikin annashuwa salaka da an zo kuma za a aka mishi kawai za ga ya ci ki ba dai kwala ya ci ya ci abinsa da jarabawa ya ci jarabawa malam ce wa innal abdal kafir amma shi bawa kafiri idan kana fil qita'in min ad-dunya idan ya zama ya fara mar- ya- ya fara wato ah, ban kwana da duniya wa iqbalin min al-akhirah ya fara ya fara wato din fara lahiransa nazala ilayhi min as-sama'i mala'ikatu sai shi ma wasu mala'iku su sauko masa daga sama sudul wujuhi masu wato bakaken fuska haka aka ce za su haka ta zo cikin wannan zai eh aji kware kuwa kware wannan zai aji da eh kaga kaga ai za su gaskiya za su tuki eh gaskiya ne ma'ahumul musuhu tare da su akwai wata tufa ta almusuh almusuh tufa ce mare kyau sannan kuma gashi a cikin tufan ta ta gashi da gashi aka yi wannan tufa din dan da duk abin da zaka sa ba zai bata maka shi saboda wannan gashi zai bata wannan abin da duka sa a cikin sa to irin wannan tufa ita aka ce wa malaiku to ku zo da shi za ku zo ku dauki ran tun daga nan kaga abin ya zama ba daɗi hatta yin suna min Muhammad al-Basri kuma idan suka zo shi ma za su zauna ne kusa da shi ba wanda zai fi su kusa da shi iya ganin sa za su zama zai ga duk wanda ke kusanci da shi kuma yana ya zama nesa su kuma laiku ne kawai ke gani a kusa da shi tun makala sannan sai mazala ya ce tun mai ji'u malakul mauti sai malaika mutuwa ya zo hatta ya jilisa inda rasi shi ma sai ya zauna a wajen a saman kansa fa ya kulu sai ya ce masa ya ayyatu hannafsul khabitha ya ke wannan mummunan rai ya ke wannan wato a rai wacce take bata aikin alkhairi ba ukhruji ila takhdillahi fito zuwa ga fushin ubangiji wa ghadabihi da kuma fusatawar shi qala sai manzo Allah ya ce fa yufraqu fi jasadihi sai daga nan sai a furge ran a raba shi da ransa a furgewa za a yi a wata ruwa aka ce karaye da lauzo sun tsane shi mala'iku yayin da mala'iku yayin da suka za su dauki ran wani ba muni ba cikin tsara su a wata hadisi da makata haka sai sun mishi dawa mata guda Allah ya kyau فتخرج معه العروق والعصب كما تنزع الصفور من الصفوف من من الصوف المبلول daga nan in yayin da za a fuziya ran zai zama wato za a kasa fita da jikinsa jijiyar da lakansa baki daya sai an mata rauni ta ma in za a fuzgo ran kamar yadda wato mai tsire abin wato abin tsiransa ya karance karance shi wannan asufur ba wai ba wai wannan ba sanda ne ba shi wato karfe ne to larabawa ya lokaci idan za su in za su wato gasa nama suna sa a wannan abubuwan kaga in zaka fuzgo sosai in ba zaka fuzgo a hankali zaka iya fuzge shi baki da amma ka fuzgo haka to saboda a jikinsa akwai wasu yan kawai kayoyi eh kamar kibiya to idan ka fuzgo za ka ga kusan naman ka bata shi kuma to a haka za a fuzge wani ran na wanda ke ba musulmi ba a suka ce kamar yadda ake fuzge rai daga mina sufin mabrur daga wato wani riga ta ko kuma ka ce riga na wanda na na awakai ko kuma kai ai ba ana riga da fatan su ba to in aka jika shi akwai wanda suke da suke kiwo su sanya ake abin in aka jika shi sosai ya fito don aka samu shi wani karfi akwai yadda aka fuzgo ta daidai ya lalata wannan asufin baki daya to irin wannan shi ma za a yi mam duk wani wanda yake bai da imani fa ya khudha sai ya rike ya rike ran ya rike ta fa idan akhadha idan ya rike ta lam yad'uha fi yadihi tarfata ayn sai mala'iku da suka rako wannan mala'ika mutuwa ba za su wato bari wannan ran ta kubuce musu ba da da kwayan kifawa da bismillah ba za su bari ba hatta ya khudhu sai sun amsa daga hannunsa ya ji aluwa ta tilkal musul sai sanya shi a cikin wannan mummunar shimfiɗa wannan mummunar kyallan da suka zo da shi fa ya kharju minhu ka an tajri hijifatin wujidat ala zahril ardi shi gashi da ba mu wato jikinsa doyi zai yi gashi kuma a sanya shi cikin wani mummuna abu shi ma mai doyin to saboda haka sai a sama doyi yana fitowa mafi munin doyi wanda yake na mushi da ka taba ji a rayuwanka wujar alabar al'adu da aka tabbata aka samu a ban kasa fa ya sa'aduna biya sai su ce za su sama da daren nashi shi ba fala ya murruna biha ala mala'in mala'ika ba za su wuce ba za su wuce wani gungu na mala'iku ba a sarar samaniya illa qablis ce ma hadha ruhul khabib wannan wace irin rai ce mummunar rai aka wuce mana da ita haka fala ya murruna biha ala mala'in mala'ika illa qalu ma hadha ruhul khabib fayustaftahuna idan sun yi sama ta kusa sai su kwankwasa a bude mutu fala yuftahu lahu sai ba za a bude ba tutan da ba an kaga mai mummunan aiki zuru ba abin da zai dace da shi sai sama ta kusan nan amma ba zai ba zai haura har yaje sama ta bakwai ba wane shi fala yuftahu lahu ba za a bude mishi ba thumma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karanta wannan aya la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulul jannata hatta yalzamu fi samil khiyam Allah ta'ala ya ce la tufattahu lahum abwabus samai ba za a buɗe musu ra wato ƙofin sama ba duk wanda ya mutu yana kafiri ko yana munafiki to ubangiji ba zai buɗe musu ƙofin sama ba baki daya wala yadkhulu aljanna ko zai shiga aljanna ba hatta yadkhulu fi samil khiyam sai dai idan har raƙumi zai iya shiga kafin allura ba in zai iya kaka sai ya shiga in kuma in kuma ba zai an tabbatar ba zai yi ba to ba zai shiga aljanna ba Allah ta ya riga ya shata layi ba an san ba kaga ba abinda mutum zai yi ya makansa ya dogo irin irin fa ya fa mutu da imani in dai bai bi Allah ba bai yi musulunci ba bai kuma bi manzon Allah ba ƙololon bai yasa yana cikewa zuwa ga manzon Allah ne to wallahi waɗannan abubuwan ba fa za su fara da shi yana ji yanzu ana faɗa yana ganin kamar wai wai wai wai sai lokacin da ya mutu yana mutuwa wannan abin zai faru ba wai sai kiyama ba duk wanda ya rasu to kiyamarsa ta ta tabbatar masa shi lokacin fitowar da ta eh fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ta'ala ya ce uktubu kitaba abdi fi sijji wannan bawan na ku je ku rubuta shi cikin littafi na yanka littafi na na masu wanda ba su da kirki fil ardu sufli aje aje can kasa littafin can kasa za a je a shi ba sa sunansa a ce to wanda ya mutu kaga su illiyina suna can sama su kuma su je suna can kasa su kuma Allah ya tsare wa'iduhu lil ardi kuma kuma kuma da shi can kasa can inda ya fito fa inni minha khalaqtuhum domin daga kasan da na halicce su wa fiya wa'iduhum kuma can zan mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra kuma daga nan ne zan karabtar da su wannan shine abin da manzo Allah ya faɗa shi fa tutraha ruhu qarhan su mala'iku ana faɗan wannan magana dama kuma su kosa su rabu da shi sai shi wani wurgi da ran nasa wani wurgi mai tsarin gaske kun makara a rasulullahi sannan sai maza Allah ya karanta wannan aya wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas samai fa takhtafu tayru aw tahwi bihi rih bima fi makanin sahih ga abin da aya take magana sai mu sai mu dan sharhin ta Allah ne yake cewa wa man yushrik billahi duk wani wanda yake shirka da Allah ta'ala fa ka'annama kharra minas samai tamkar mutumi ne wanda daga sama aka wurgo shi fa takhtafu tayr daga saman bai riga ya bada wasu kasa ba sai aka samu wasu tsuntsaye suka kauce shi suka yi kace-kace da shi au ta hawi bihin rihi ko kuma wato iska ta kace-kace da shi fi makanin sai ta kai shi wani waje mashaƙi sa inda ta shege shi ta kashe shi baki daya to abinda mazala ke magana shi kuma yayin da mala'iku za su wurgi da ransa irin wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa wannan ayi irin shi za a masa wato wurgin da za a yi kuma ko ba za ta kuskure ba za ka wurgi da shi za ta zo cikin wato ta halda wannan jikin nasa ka ga da ta yadda aka burge burgewa mai tsanani sai da ya ji jiki tukuna to kuma ta dawo kuma zai ji jiki ba kaga abin abin abin babu babu sauki bai wa'adu ruhu fi jasadi sai a dawo da jikinsa a jikin a ransa a jikinsa sai a mushi wannan tambaya tambaya mai tsanani wanda yake ba zai iya amsawa ba wannan isnadi da na kawo isnadi akwai magana a kansa yunus bin khabbab akwai magana da malamai suka yi amma kuma imam tabarani ya ruwaito ta hanyar suleiman al-amash irin kwatankwacin abin da na faɗa saboda hadisi ne ya tabbata hadisi da sahihi ya tabbata yana ruwaito shi ta hanyar muhammad ibn nadr al-jaruri daga muawiya ibn amr al-kufi daga za'ila ibn qudama daga al-amash daga al-minhan ibn amr daga kuma zadan abu amr al-kindi saboda ka wannan hadisi ya inganta wannan shine abin da abinda wato aka faɗa na cewa wato zai faru ga mumuni zai kuma faru da kuma wanda ke ba mumuni ba ko munafiki to kada kaga kowa ya san abin da ke jiran sa waɗannan hadisai da muka ga na karanto su na karanto su ne saboda idan muka zo za mu sake zama mu fara dole su abubuwa masu yawa a cikin hadisan nan akwai abubuwa da yawa a ciki akwai maganar cewa su wane ne ma za a yi ma wato tabbayin kabarin nan al'umma maza Allah ne ko kuma akwai sarwasa alumai su wanda amma haka anan malam da yake cewa wa annal mu'minu yuftanuna yana ga maka wani abu ne shi akwai wani wata magana da ya zaba to in asha Allah idan muka zo yi magana akwai banda shi akwai maganan a shin yare da za a yi tambayar nan da shi da malamai suka faɗa akwai maganan za a yi azaban da jiki da ruhin baki daya a tare za a musu azaban ni'iman man za a yi ni'iman da jiki da ruhi za a yi ko a ruhi ne kadai za a yi kuma akwai maganan yanayin alaƙar ruhi da kuma jiki ya abin yake dai insha Allah a katunmu na gaba a shi zama tashin katunmu abinda muka taji Allah ba mu lada kaji lokacin lokacin abinda muka taji Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya sai mana Allah ta'ala ya kare mu daga azaban kabari Allah ta'ala ya tabbatar da wato harshen mu yayin da ake bada tambaya Allah ta'ala ya tabbatar da mu da magana mai karfi magana matabbaci magana na kalmar tauhid da zamu amsa wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh